أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت رسلهم إن قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عبادنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da makaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a goma ga wata na zulƙada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha biyu ga wata na bakwai shekara dubu biyu da goma sha tara ka tara zama wani kucin tara wasu ce wajen mutum ishirin yawan shaida sun gani jafu a birni wannan wace mu ya shaida da an ga wata a birni ya talata allahu alam shi na yake da shi to a tara dai ganin kowa ku to a uwa ganin cewa a sati da ya gabata mun tsaya aya ta goma sha ɗaya cikin surat ibrahim kenan insha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha biyu cikin surat ibrahim kahin nan akwai ɗan uwa da ya kama na ziyara daga kaduna na ga dama wannan da shekara ya zo kuma ya dawo to ya zo da yan tambayoyi ce da iya so amsa mishi a cikin karatu eh, tambaya guda uku ce kenan sai a ɗan haƙuri ganin bako ne ya amsa mishi to duk da bako ne muna hilin tafsiri kenan za mu yi bakin kokari dai in za su in tamsa insha Allah tambaya ta farko iya magana cewa bashi ne aka ɗauka wajen shekara talatin da biyar kuma wanda ya san naira na na shekara talatin da biyar da ta huce kowa sai naira da take matsayin naira da darajarta da komi to muskilar da aka samu sai yanzu wanda ake bi tsohon wannan bashi sai ya zo neman biyan wannan bashi na shekara talatin da biyar ya ce to na samu takaddama wasu ce ya za a yi a baika talatin da biyar bashin shekara ya san an san naira kimata a wancan zamani wasu ce bai yiwa wasu ce haka za a maida yadda aka amsa ɗan wannan masala malamai magabata malamai har na zamanin sun yi magana kanta shi asali an haka ce dina ko dirham in ka amshi dirham kaza shi za ka mai da kun shekara ne haka dina wannan babu saɓani kan haka matsala a yanzu ta umla sakin umla alwarƙiya kina wannan kuɗi na takarda sai fa ko dola ko ero rigima a nan take a takaice magana uku da take a yanzu malamai na zamani yanzu suka yi magana kan wani abin da ya same mu a yanzu don da babu wani rikicin akan yan dirami ne ko dinar makaranta ta farko irin lajina da'ima ta saudiya a cikin fatawa akwai irin su bimbaz akwai irin su Uthaymin sun yi magana irin wannan mas'ala wanda ya amshi wata umla wa raqiya kudi na takarda in masu a can ce riyal ko da kun takarda ka amsa sai shekaru suka zo wannan kudin ya hwadi yaya za a yi suka tsaya kan asali cewa yanda idan ka amshi wake ko shinkafa ko sha'ir iya misali jika jika kaban tiya tiya wake tana jika jika tiya wake kaban aro idan zan mai da makaranta kai da musa mutum ya ce kawon tiya hudu kenan kaga tiya ɗin da bazan kama ko to yanzu ka tsaya kan wannan asali cewa canzawar lo ai kudi misali yanzu za ka iya ta misali naira yanzu ta hwaji ai aka yi iya misali yanzu kuma naira ta hau na ma cewa na iya misali idan misali da ana canza naira uku a jaka guda kudin nijar a yanzu naira wajen ɗashi da ciko to iyaye kuma yanzu naira ya zama to jika naira ɗaya za baka iyayewa duka iyayewa ta hau mai bashi tana iyayewa wanda ɗauki bashi iyayewa ta hau wanda ya bada bashi asarar da haka suka tsaya da yin malamai su usaimin su dimba kan cewa asali kurin za a tsaya haka allah ɗora maka za a mai da iyayewa ka ci riba iyayewa ya hawa za ta yi iyayewa kasa za ta yi kenan kowa akwai iyayewa bangaren wannan mai amsa iya bangaren mai badawa iya kudin hawa zai iya warki yanzu yanzu suka zaki nan asali kudin yadda abu ya kama an roka a misali da kaɗari kamar yadda da kaɗari gina ta canza suka ce allahumma illa inda aka waye gari wannan kudin takarda an soke shi a wannan ƙasa bai aiki a wannan ne za a ci a yi kima eh lokacin biya a yi kima amma matuƙa abu kudin iya aiki za ka haƙura abin da allah ka maka irin su albani rahimahullah yanzu abdullahi bassam su suna kan cewa ya za a yi gaban bashin misali yau dinar iya misali dinar 100 yanzu dinar ya koma kima shi dinar 50 kuma kamar yin guyin a daidai suka ce a'a dole zai an an an diba nawa ne to kuma matsalar suka samu a nan da me za a yi lissan da dinar dinar kai da zinariya ko azurwa ko da dolar nan ne wasu kuma samu matsala wanne ne kuɗi nan abin da ke fitowa baya samu mushkila za a zo masu cewa babu riba a cikin kuɗin takarda za ta hutu ɗan da kun ce kuɗi ne wannan umra kuɗi ne matsayin dinar ko azawa mun saka kusan da kanta mun za a samu wasu ya shiga wuri masu ce babu da ba a cikin kuɗin takarda wannan in dai kuwa kun ce kuɗi ne matsayin dinar da azawa kenan kuwa abu ɗaya ne kenan shi ma ka ɗauki asara to amma su Allah ya kama bani rahimahullah Allah ba sam suka ce a nan za a zo a diba kiman abin misali a wancan zamanin nawa ne kiman wannan dinar kin da ka amsa akwai matsala gaskiya su da ka suka ce su kuma mutum akwai malamai wanda suke da aiki da banki kuma na zamani an yi zama shi ma ina ga a bahrain a minna san katarun dizinaf katarun dizinaf su zaman da suka yi su kuma da malaman banki na kai da na banki da na addini su kuma abin suka yi istihadin su istihadi ne suka ce to abin da za a yi in kudin da ya kare ya bai huce ba ncr sulisin misali naira a lokacin da kaban bashi tana naira ƙarshe ta jaka guda in yadda ta fadi abin misali yanzu ba ta huce ba ya ka ba da ɗari tara ɗari ku ne ku sai ka ba da misali ɗari takwas kai ɗari biyu ne ta rage darajarta to suka ce idan bai huce sulusi ba sai ka haƙuri amma idan huce sulusi in ne misali ta faɗi da yawa a nan sai a zo a yi kiyasi kuma da da dola da zinariya ko azurfa yanwa wannan istihadin malamai ne gaskiyar magana mai neman cin halak aka ba kanka halaka haƙura kurin kaban jika goma kaban jika ɗari nan shekara hamsin jika talatin an san sifa ta hawaɗi kurin baka jika hamsin ka huda yana biya gaskiya ni abin da fahimta kenan kurin ka mai da abin da aka baka ni abin da ba ta wallahu alam sai magana ta sita shawar wannan dan uwa daga Najeriya ne kun san yana da aka ta hayaniya kuma daga Kaduna yake a Najeriya ma ɗan uwa gaskiyar magana malamai Allah saka musu alkhairi ballin na Najeriya kowa ya bayani alhamdulillah na ba da amsa ga wannan mushkila ɗan uwa zan taƙaita magana kan wannan magana bayan da ya iya wani masu jin abin wannan sun ji labari magana da ake so har ta zama rigima ba rigima ba ga wajen mai imani balle ahlus sunna balle ahlus sunna wanda yasa a ce Allah ce manzo Allah ce kawo magana Imam Malik a wurin ba wurin bane ba wurin bane ba kaddara Imam Malik ya ce ba ai su ta kawal ya ce ba ai duk da su malamai sun kawo tawili iya bi hadisi bane ba ya amma me dai Imam Malik ya ce ba ai Allah ya Malik duk da almajiran shi suka rayu da shi ba yan baya ba wasu suka rayu hannun shi sun kawo dalilai na tabbatar da wannan magana da uzurin malin to dole ma ji a gini imam malik ya ce ba yi manzo Allah ya ce yi ni da abin rigima dan ruwaya mai kololuwa ingancin ruwaya cikin abin da ke ma'awai ke kan hujjar addini wannan ruwaya na ɗaya ne sahabbai ba sabi ba ɗaya ba bayan abu ibn ansal sauban zubair bin awam sun su ta wannan jabir bin abdullahi abu huraira abdullahi bin abbas abdullahi bin umar duk wannan kuma ruwaya a ina akwai cikin sai musulun akwai cikin sunan abi dawud cikin sunan tilmizi haka ibn maja imam nasa cikin sunan kubra duk wannan sun zo a wani wurin ajire manzo Allah ya ce man samu ramadana ثم أتبعوا ستة من شوال كان كصيام الدهر دون دي أزم رمضان يبيو بايا رمضان دا أزم شدة kamar wanda ya azumin shekara za mu ci wannan ruwa yawa bayan ya tabbata ban gaba abin arzuna wani mana ya ci gaza ai wa ne ba ka wahala manzo Allah ya ai kuma in ganta ta ke imam malik Allah shi ke da uzuri kuma wannan abin kadai ne nawa abin nawa ba malika ba abin nawa bai ba ba aure shi yace ba ai kuma za na yi mai zalin yace ba ai misali da mako ruwaya kan arwallah an zama imam malik tambaya a cikin jama'a almajirai kan tsaye tsaye zai cikin arwallah ya ce babu shi a arwallah ibn wahab ne ga cikin almajirai ibn wahab ne an kare an watse ta ce imam an ma tambaya kan mas'alar tsaye tsaye ya zo cikin arwallah ka ce ba a yi ya ce ya ce ya kama sinadin ruwa an wani wani ga shi annabi sallama zana yana yi ya ce wallahi to ta ce wallahi ba shi yanzu ba sa abu ba yanzu kuma daga bayan malik yake fatawa kan wani abu ya riga ya faɗi imam malik rahimahullah ya ce shi mutum ne kamar kowa idan ya kawo wata fatawa ya ce ya saba ma nas ya tabbata ku ajiye ra'ayi na kuma sunna abdullahi bin abbas kuma na ga wannan abun idan aka ci annabi ya ci an kare ba na mun karanta ruwa ta abdullahi bin abbas cikin musulmin imam ahmad abdullahi bin abbas iya ba da fatawa sabanin fatawar da umar da abubakar suka yi ba ma ba malik ba abubakar ya fatawa umar ya fatawa sai abdullahi bin abbas ba da fatawa sabanin tasu kan yin tamattu cikin aikin haji suka ce wani ce kai kai kai kai ka ce ana yi alhali abubakar da umar sun ce ba a yi ba malaki sun ce ba abubakar da umar ibn abbas ce kai kai kai kai kai kai walla sauran kaɗan a muku ruwan takwaran kwatsa ruwan dutse daga sama ina ce muku manzan Allah ce ku ce ma'awun ka kamar sun ce jiwa abin sahabi ne yace tsoron ayi ruwan aradu ruwan takwaran kwatsa ya ce manzan Allah ya ce a yi wani ta abubuwa umar yake tsoron a yi ta kwanan kwatsa to kai zaka ce kama yau imam malik kace kaza kace kaza Allah ya kan malam ina ganin gaskiyar magana kama ba kama har matsayin mun ahlus sunna masu bi da abin da zo a sunna kurin mu wadatu wannan ruwa da inganci in ma a canda ma musu ganta ba mu wanzu a wajen ka kai matsayin garin musulmi a yanzu wannan a ruwa duk wani malamin hadisi mai cewa hadisi kaza ya san da wannan ruwa ya bangaren sanadi ta na hadisi ya tabbata babu shakka ma babu shakka kan ingancin haka na mu wannan Allah gawarta mishi mamalik masu kuskure Allah gawarta musu Allah samu ka hanya gaba daya amma kenan kan mu rubuta ba ba wata rigima ba wata rigima akan abu ba wani sabani abu ba wani sabani nake kan abu kada sabani ne ya dole kai ba wannan abu da fili karara annabi ya ce annabi ya ce ana yi kuma ba dole bane bai so yi sai tambayar ta uku ta ƙarshe ita ma ta maganar masa'alar saki uku a zama guda ɗan wannan masa'ala ita ma a taƙaice ɗan wannan masa'ala ce da jimawa rigima take kanta mu ma na isko mu ta yi isko mu ta yi mu ma ganin muna malakawa muna aiki da mazaba ta malikiya a nan shi yasa ake wannan rigima amma nan ma wa mu sani wannan magana kama koma bayan wamsa halakanta da yawa mantaka ruwayoyi sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam asalin maganar cewa saki uku gaba ɗaya ya ƙare kowa sani ba saɓani umar bin khattab radiyallahu shi ne ya magana kan haka ko umar bin khattab umar bin khattab a koda mai karanta kisa da imam musulmi roto zai gane mai dalili cewa umar bin khattab abdullahi bin abbas yake cewa saki a zamanin manzon Allah yana rayu ta salama saki uku zaman ta yake haka manzon Allah ya bar duniya har bar duniya haka yake abubakar ya hawo khalifanci shi ma har bar duniya saki uku haka yi lahi ne amma ɗaya yake dauka abubakar ya ce umar ya hawo khalifanci shi ma umar shekara habbi zai da shekara biyu zungur haka shi ma yake daga baya umar radiyallahu anhu sai ya ga mutane suna yawan abun ya ga shigantaka ta yawa ya kamata a wani awon tsawatarwa ya intihadi ita kai jama'a gaban nan ko dai mutane suna gaugawar abin da suna da jinkiri kai ina na karsa da fishiyar kandarin fi a natin ita lau a madainahu ya ce mutane suna gaugawar zartar da abin da suke da dama su ja a hankali daya biyu uku ya ce mai kuka na baku shawara ko mu ɗauka ko a gaban nan mu zartar da uku a uku ka shawara ce inda maza ga ce zai shawara da shawara su ka kenan wata shawara ce ta shugaba ta tsawatarwa ga wani aiki mara kyau da ake yi ya ba da shawara aka ba shi goyon baya ka ji asalin wannan fatatu umar sai ta yadu ta kai mazahib har ta kai mazhabobi haka abin ya zama kan wannan shakar bin taimiyya ibn qayyim rahimahullah dalilin wannan fatawa ta gama kan mutane ta gama kan malamai da ya zo yake fatawar cewa gaskiyar magana saki uku a ɗaya yake sai da ya sha kashi aka yawo shi akan jaka a cikin gari kashi aka zane shi da kyau aka zane shi aka ɗauki kan jaki yana wanda wulakanta shi don ya fatawa saɓanin abin da aka sani a mazaba abin an yi wani ba wani da magana kenan wa kan haka wannan umar bin khattab kamar da yana abu saka koyi nake cewa idan ijma'i ne yace akwai ijma'in da ya kai na manzon Allah yana raye sahabbai suna raye manzo Allah ya koma ga Allah bayan ya koma ga Allah Abubakar Siddiq akan haka yake da dukkan sahabbai gaba daya a cikin har Umar din sai in jima'in akwai jima'in da ya wannan yace kuma daga cikin sahabbai bayan Umar ya huce ita ne shugaba ne irin sai Abdullahi bin Abbas irin sai Zubair bin Awwam irin sai sai Sayyidina Ali sai Abdullah bin Auf da dama cikin sa irin su ikrama cikin malaman tabi'ai irin su Abba bin Abi Rabah irin su Tawus duk wannan daga baya sun ture sun ajiye wacce magana ta Umar dalili ne sai suka ci gaba da yanda manzon Allah ya rayuwa shi uku ne suke doka wanda ta mutu shajin imam muslim na anbar kafuri sai duk abin da ya zo na uku gaba daya amma dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata ga hadisu rukana zawar ya rasulullah ya wa mata ta ciki uku manzo Allah ya ce mai daka ya ce ya rasulullah uku na mata ya ce na sani ga mai daka aya ta ce ɗan mu a takaice wannan mas'ala ta ce ku mu dai a bangaren sunna bangaren fatawa muna ba da fatawar kan wannan fa'inta ta wani malamai kuma irin bayan wannan sahabbai na gaya muku irin su ibn taymiya irin su ibn qayyim irin su ta'arin su albani irin malamai na zamani a yanzu na na hadisi bayan wannan malamai na cewa kadiba dukkan kotu ta inda ake shari'a ta musulunci ta larabawa babu wanda ake aiki da uku uku ne a ɗaya suke daga duka har ma da suke da malakiyar makanta kadiba kotun su ta musulunci suna aiki kurin abin sun tsaya akan uku inda zama guda ne a ɗaya ne ɗan wa umar kai kan gari a ɗan wa'an yau allah wani ne baka haushi sai ka ce uku ne ma yi abin ka yi mutar wasa kake ɗaya kai da kai dama ka yi ɗaya na mace kuma mace shi na mace shi to allah ne baka haushi ka ce kai haushi ne ya ƙare ma ne baka haushi ne zai kake baka mutane amma gaskiya a fatawa mutum tsakanin shi da allah da kai ba gidan alƙali ya yanke muku ita kurin za ka ɗauka ɗaya ku yi lissayin saki ɗaya ne amma an ce uku ga ci'ani ɗaya ne kuna masu gina ba masu ɗaya uku ɗaya ne ne a gani ba ka buta ba Allah wa alam ina wata tambaye ka zikiri na go Allah sa an gane kenan a takaice wani su ne hujjoji da muke badawa duk da muna nasihar a bari a bar wasa da armi dan wa irin wannan abun me yasa wasa da armi tun da kana cikin wata al'umma wanda suna ga abin da ba daidai ba za a iya wa aibanta ka ko aibanta kanka ko matarka me yasa zaka kai ga irin wannan kabba kai daya in ba a gyara kwana biyu kuma ai sake yi an kuma biyu kuma in ba ba mu gyara amma kurin furut gaskiya matsala gaskiya kabba ce gaskiya Allah ya shirye da mu aya ta goma sha biyu alarma
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون نعم ينزو من جي bayanai aya ta ƙarshe kahin wannan a sati da ya gabata maganar manzannin Allah game da mutanensu da suke cewa ko mutane ne kamar mu ba ma muku biyayya ba ma yarda da ku manzanni a wancan zamani kenan kowane manzo ga irin amsa da yake bada cewa lalle kamar yadda kuka ce mu mutane ne kamar ku ta wajen halittu amma Allah yakan yi baiwa ga wanda ya so a cikin bayan shi shi ne mamu baiwa ta manzanci ya aiko magana da kuke cewa maka da hujja mazo da aya lamarin aya ba a hannun mu yake abu ne a hannun Allah in ya so ya zo da aya in zo bai kawo ta ba mai sashi ka abin da bai so ba Allah yana abin da ya so kuma wannan ba abin da za mu ce mu dai ga Allah muka dogara domin daman ga Allah ne duk wani mai dogara ya kamata ya dogara shi da shi gaba karatun ne wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana nan kan wani zarge su kan wannan koma ga Allah dogara ga Allah suke wannan dalilin su cewa wa malana Allah na tawakkala ala Allah me zai hana mu mu dogara ga Allah me nake nan mu manta da ku mu kama Allah alhali Allah wa kada hadana subulana Allah ya shirye da mu hanyar da muke kanta muna kan Islam hanya mai kaka me yasa ba za za mu ji murya komi wa nasibiranna ala ma azaitumuna kuma wallahi kan wannan abin da Allah ya dora mu kai shi na hanya ta kwarai za mu yi hakuri za mu ji murya dukkan cutarwa eh don sa akwai cutarwa akwai zalunci na baki na hannu to zace lalle za mu ci gaba da haƙuri alama zai tumuna duk irin cutarwa da za ku mana za mu haƙuri a kanta wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun da man ga Allah duk mai dogara ya dogara ga Allah duk wanda kama ba Allah ba ka kama banza fa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga rayuwar wanda baya mutuwa in wa ka kama zai mutu mulkin zai kare ko mulkin ya kare ko ya mutu ya barka ka kama banza eh ka kama banza ta gawa Allah ya ce وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا
وقال الذين كفروا لرسلهم
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين إذا شكرا قرأ قرأ
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد نعم Allah ya ce wa ƙalar lazina kafaru lirisulihim wanzu kafirce ma Allah suka ce wa manzanninsu suna an ce akwai ba manzan Allah haƙuri haka da mabiya su ga irin gwagwarmayya da suke tare da ita cikinta da adawa ba kansu aka fara ba an wa manzannin wurku ba wani abu ne sabo ba kan bala'i ko da adawa da masu da'awa suka ce ma manzannin Allah la nukhrijannakum min ardina aka ɗauki mataki cewa lalle za mu kore ku za mu hudda ku daga garin kasan mu ce aula ta hudun na fi millatina ko ku koma gargajiya abu da muka gada addinin uwaye da kakanni ɗayan biyu ko ku bar gari ko koma kan addinin uwaye da kakanni wannan kusan dukkan manzannin Allah haka ake neman musu a kore su ɗan waga na ƙarshe manzan Allah ya raba cewa ya zai muka yi muka rukun lazina kafaru ya su bidu aikata loka a yi tsoro juka wa zai muka rukun lazina kafaru wa zai muka rukun wa zai muka rukun lazina وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك wa yamkuru ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين wa idh yamkuru bika allazina kafaru ka na na baki bashi labarin lokacin da kawure ke kulla maka makirci a cikin abu uku litubituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk ana tawara na adarin na da wa tabbata haka kana abin ya kai musu karo sun yi da ke fasa sun nema an kudi ne a bashi sha masa lafiya in arme inda ya waki to za su bashi in ma shugabanci da shi ne shugaba a makariyar da amma ya fasa suka addinin ya fasa taɓa lata da uza eh, ya bar addinin gargajiya kai taɓa shi in kudi su san amince su gama kudi ya yi kowa kudi a garin in wani ya wani ke so inda yawa ka gaya mana zamu ba ka iya wace ce kudi shugabanci arme duk sun buga ba babu dama yanzu shi ne yanzu ke yin hake da mashi aka shawara ake shawara a ji gidan shawara da yusuf bituk shawara ɗaya cewa a ɗarme shi kowa a ɗarme kai cikin mutane to na ga aka ɗarme shi a iya mabiyan su su sun ci shi akwai rigima au ya kutulu ko kurin a kashe shi a huta au ya kutulu ko a kore shi ya kore shi ma yawa ya dawo kuzubi shi ƙarshe dai aka ɗauki shawarar a kashe shi asalin wannan daga nan ne hijira ta taso aka ba shi umarni yanzu lokaci ya yi na barin garin makka suna nan a daren da aka shirya abin an yi kullalla an shirya kowa ya kawo kato miji ko ta fami da an ce da a haka dan yanda fami shi bisa iyaka kowa an kowane gida ya kawo kato miji kagi aka aka mai zama guda rufe aka ce shi shi ke na ita kuma biya diya haka aka shirya suna shirya haka Allah ya ba shi labari gashi halin da ake ciki amma maza lokaci yayi gabar gari da rana ake take cewa sakar rana na kama zala sakar rana ka zo gidanmu ya adalibe ta ce na sa akwai wani abu akwai matsala ya saba zawa lokacin ba ta manzana manzana ce ko gidansu da rana sakar rana ya lalibe muskar shi ya ce wa abubakar lokaci yayi za mu bar makka Allah ya wani umarni ya ce ya rasulallah a su ba hannu ya ce haka Allah ce da kai zamu ta Allah ya ambace ce da kai yaushe da kuka yaushe da kuka murna yaushe da kuka daga nan da gina abubakar aka yi firfaren wuta da dabbobin da komi daga nan aka shirya abinda da kasa ce dogon daga nan shi ne asalin sabon hijira shin Allah ya ce wa iz yamkuru bikal ladina kafaru lokacin da kawo ke maka makirci yuzbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk imma dan ko a darme a darme ka ko a kashe ka ko a hudda ka wa yamkuruna wa yamkurullah suna kulla makirci Allah na mai da musu shi magacin Allah wallahu khairu makirin Allah ya kowa irin iya mai da mugun kulli jin gaban Allah zai mai da makircin ka kirka gina wannan abin da aka wa manzanni ne la nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina ko za mu huta ku daga garin mu ko ku koma kan addinin da muke fa auha ilaihim rabbuhum ga irin wahayi da Allah ke ma manzanni dan a kwantar musu da hankali la nukhrijanna zalimi ina ji hankalinka wannan kullum su bai komi za mu halakar da azzalimai Allah zai gama da su na alƙawarin Allah ne bayan halaka da su na Allah ta gaba wala nuskin wala nuskin nan da kuma arada lakumul arda min ba'dihim ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ولا نسكننكم الارض من بعدهم زام هلكت su kuma ku za mu ba ku gadar ƙasar za ba ku mulkin ƙasar bayan Allah ya gama da su Allah ya cewa wala qad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin innahum lahumul mansurun Inna wa jundana- inna jundana lahumul ghalibun wala qad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin ban zaka fara ba Allah ya ce can daman kalmar mu ta gabata ga bayin mu manzanni ko suka wuce cewa innahum lahumul mansurun an yi gwagwarmaya kai a kawo manzannin Allah su suke da nasara ce ba su kaɗai ba wa inna jundana lahumul mansuru duka rundunar Allah an kai an kawo rundunar Allah lahumul ghalibun rundunar rundunar mu su ne masu rinjaye wannan jundana lahumul ghalibun su suke da rinjaye bayan gwagwarmaya كتب الله لا أغلبن أنا ون- أنا كتب ورسولي.
الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز كتب الله Allah ya riga ya hukunta ya tsare Allah ce la'agaliba na ana wa rusuli za mu yi Allah ce ni ne mai rinjaye da manzanni na da an kai an kawo Allah ce shine mai rinjaye inna la qawiyyun aziz Allah mai karfi ne mabuwayi ne abin da ya so ke yi in ku diba yan uwa isa Musa alaihi salam ga Fir'aun lokacin da a hankalci zaka ce bai wa mu Fir'aun ya azabta banu Isra'ila tun kafin Musa ya zo tun ya ciki ya ya ya yi ƙarshe yanzu musa ya zama manzan Allah an gwagwarmaya an kore fir'auna ya ba hujja ta ƙare iya ga mulki naman iya da man kurce- kurcewa ya dauki da kere zai yan zai ci abin da sabe canza zai ci gaba da yanka a yanzu banu isra'il hankali tashi ina za mu shiga dan fir'auna bai da adawa bai ce ba ai bai za a ce akai karin akai wata kotu duniya ba wata kotu a cikin karin fir'auna ya riga ce ni da kuma ni zai amma Musa alayhi salam matsayin annabin Allah wa qala Musa liqaumin ista'inu billahi wasbiru inna qadrillah Musa mun shabe badi قال موسى لقومه استعينوا بالله بالله واصبروا ista'inu billahi wasbiru استعينوا بالله واصبروا inna al-arda إن الأرض يرثها inna al-arda lillah إن الأرض لله يرثها من
Musa mun shabe يرثها من يشاء من عباده wal aqibatu lil muttaqin والعاقبة للمتقين nan lokacin da suka tada hankalinsu suna gaba wata musa kura an gama Allah ce wa qala musa li qaumi ista'inu billahi wasbiru musa kace ya kiyar ba mutane goran baya kashin kurwa ku nemi taimakon Allah dinu ya ce wuya ku shiga matsala ce ku nemi taimakon Allah kuma wasbiru ku yi hakuri kafin zawon nasara eh ku nemi agajin Allah yake kayan sa ta zo a ja wahala ita wasbiru ku ne amma gajin Allah kuma ka yi haƙurin buɗe da Allah Allah abu ne hannu shi iyawa sai wani ya mutu sai wani ya kawa ɗaya sai an yi kaza daga ba da kan sarar amma dai ce, ku nemi taimakon Allah wasu biru ce ina ra'adu lillah ita ƙasa wannan ta Allah ce ƙasa ta Allah ce ita yusa masha min ibadi amma kayan shi ne iya bada iya bada ta ga wanda ya so a cikin bayan shi ya ba mai imani mulki ya ba kawuri mulki kowa da ya bai abu a hannun shi yake ba hannun wani bai ba shi bai bai kuma zai iya amshewa kina kinan ku nemi taimakon Allah yace wal aqibatu lil muttaqin duk an kai an kawo karshe na kwarai na tara na ga masu tsoron Allah Allah sama cikin lafiya wannan kenan Allah ya ce haka manzannin Allah Allah musu alƙawalin wala nuskin nan kuma min ba'di za mu zamanar da ku a wannan a ƙasa min bajin bayan mahallakar da su ce zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id kuma na alƙawarin na Allah ya ce mai manzannin annabi Musa da wane ne a wannan alƙawarin Allah ya ba da nasara ga masu imani wani alƙawarin Allah ne ga duk wanda ji tsoron tsayawa gabana kai mai tsoron do mai tsoron Allah kuma kuka ji tsoron azabata kai masu bin biyayya ga Allah alƙawarin Allah zai taimake su ko bayan lokaci واستفتحوا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد
ya ce wasu taftahu wa hafa kullu jabbarin ani manzannin Allah sun kai sun kai neman agajin Allah Allah ka kawo nasara a kina abin ya kai gaya sun nemi agajin Allah kuma wa hafa kullu jabbarin ani duk wani mai tsaurin kai ya ta ya kari Allah karya shi haka Allah musu ya Allah
من ورائه ce جهنم ويسقى من ماء سديد na'am ɗan uwa mas'alar tsoron kullum babban madogara ta bawa gyaran bawa tsakanin shi da Allah tsoron katai liman kafa makami wanda yake tunanin tsayawa gaban Allah gobe kiyama shi yake aiki da lahira yanzu tsaya gaban Allah kuma Allah zai hisabi iya tsoron kuma a wannan rata wa kafa wa idi kuma yi tsoron kamun Allah a wannan rana ce shi Allah ka cewa fa amma man tsaga wa asra hayatul dunya وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى fa amma man tsaga wa asra bi hayatul dunya alaka duk wanda ya shishigi game da dokokin Allah ya shishigi wa asra bi hayatul dunya ya hihita ko ya zabi rayuwar duniya kan talakara fa innal jahima hiya al-ma'wa wannan makomashi ya kai ya kawo karshen shi da dan wuta ne jahima ce makomashi sai ce wa amma man khafa وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
ya yace wa amma man khafa maqama rabbi amma wanda ya ji tsoron tsayawa gaban ubangijin shi gobe kiyama Allah zai bincike shi yake tunanin wannan rana ta tsayawa a gaban Allah kine kiyaye dokokin Allah kuma wani hannafsa anil hawa ya hana rai abin da take so kaga wani ya karantar da mu zuciya sai ka yake ta tana san a more tana san a ji daɗi halal ko haram imani ke hana ta jin daɗin haram ko ya san jin daɗi more ko ya so amma imani ke hana ka jin daɗin ya zama to na halal haram jin da take so a hana ta tana so a hana ta an ce ɗan adam ya da wasu matakaiya aka ce mataki da kake bi na mukawama na tana so ka hana ta in kana haka za a wai gari kuma a gaba za a gari ma ba ka bukatar ma za ka wadatar za ta samu nutsuwa yadda ba ta bukatar saɓan Allah ma amma sai an jai kayi zamanin mukawama kana yaƙi da ta kana yaƙi da tabbata wata ran wallah abin baka da bai ma ranka bai bai ma baka ta wace ko ɗaya amma na ta yi kayan mukawama shi ya mai malamin suke wani malamin da ke kawo duk da malami ne mawaƙi ne ta gawa kata da beti na da nake cewa النفس كالطفل إن تهمله على شب على شب الرداء وإن تفصل ينفقمين أبنى مجانا ذلك تيوى النفس كالطفل زكيا كما يارو كرمين إن تهمله شب على حب الرداء إن كبر يارو يزم قاتل وشنونه yayin da gudu da wajen wace sha nono wannan ne yaro zai zama kato cikin yara bai ci bai komi inda ba ta hana shi ba amma ce wani tuftum yan fata ne idan kuwa iya shekara ɗaya ma yaro ana iya zo hana shi a yayin shi kwance zo wajen gini zawa zo nuna kai zai ta kwance zo ta jini jini jini da warin shi kenan to atima zai ce an ce haka take yau kana san abu ni zama Allah ne kakkai da da kana san abu ka yaƙe ta kakkai sai a waye gari ko sha'awa baka ta abu kenan ta zuciya ya yake ta yace wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'an al-hawa dole tsoron tsaya gaban Allah ya hana rai abinda take so fa innal jannata hiya al-ma'wa shi kuma wannan aljanna ce makomai shi tace wa liman khafa maqama rabbih jannata wa liman khafa maqama rabbih jannatan hasbu Allah bamu duk wanda ji tsoron tsayawa a gaban ubangiji yana da aljanna biyu wani malami na cewa me ya kawo aljanna biyu ba ce ba jannatin kwajan daya an ci saboda dan adam iya bukatar wurin shakatawa da nishadi da ganawa da abokai a yi shagali to su matawa ka wata su zojen wajen shakatawa ka da abokanka kage mata ya cikin nan akwai gida da za a zo na shagali da kai da abokanka kuma su kuma mata nasu daban ba ni gani ya kai eh wani ba ni gani kai ko ana sai sai sai gidan biki nan gida ɗaya na shagali da na shaidi gida ɗaya kuma na mata ba shi kai kai Allah kai malaiya yace wastaftahu wa khaba kullu jabbarin alim an manzannin Allah sun nemi agajin Allah na neman nasara duk wani mai tsaurin kai ya taɓe min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadi yace wannan ana musu azaba yace min wara'ihi nan mana amaman mana a gaba ba nan ba na baya abin da ke baya wuce ai nan nan wara ko alabci ne a Hausa ma za a ce bayan wannan ya kaza ko amma ne gaban wannan ana da kirin gaban wannan ya ke mana kenan gari da labarin wannan mutanen musa da shi da asabu da safina cewa kana wa ra'an maliki ya kusa kusa mata gasa ba ko a cewa kana wa ra'an malikun ya kusa kusa safina da gasa ba musa ka ce a ce ka wa ra'an mana amama kenan bayan nau'i na azaba suna wa yusuka min ma'in sadi za a shayar da su da wani ruwa wajen kallo gamu ne wajen kallo wa ga wari ga mugun kallo ga tsami kuma ga zahi wa in yastaji su yi gasu bai ma'in karmun wa in yastaji su yi gasu bi ma'in karmun yasmi alwujo tilka sharabu wa sa'at murtafara Allah akbar Allah ce wa in yastaji su za a ga masu da kishirwa za su nemi agaji na ruwa yughasu bima'in kalmuku za a shayar da su a ba su agaji ne na ruwa amma kalmuku kamar na kaka tabulla yace yashi bil wujuh ruwan suna tinkarawa zai zab zai soya fuskar yashi bil wujuh yace bi isin sharab ce wasa'at murtafaqa Allah ta Allah wani mun abin sha mujin hutawa ya muni a cikin gidanka ne wurin hutawa ka na gidan wuta Allah kiyaye yace ya tajarrabuhu يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت نعم.
ومن ورائه عذاب غليظ wannan ruwa na na ce mece ma sadid ruwa aka ce na mugunya mugunya jini jini ce sadid wanda ke ruwan ciwo wanda ke na ruwan mugunya ciwo in ya in ya zakwai shine sadid shine wani ruwa ba su kenan ga wari ga rishin rishin kyawo ya tajarra'uhu ka san ba da bai ba da kasha zai rinka neman ya daure rinka neman ya sha ya tajarra'uhu wala kadu su wata bai hadewa bin iya haɗewa cikin azaba ya ce wa ya tsir mutu min kullum makan arzi mutuwa da ko'ina mutuwa tana zama ma'ana mutuwa tana zama ko'ina shi ne inda mutuwa aiki da ya mutu kuma Allah ta laƙuta a fa ya mutu Allah ba magana Allah والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور
Allah ya ce waɗanda kafaru lahum nar jahannam Allah ya ce wanda kafirce ma Allah an tabbatar musu da wutar jahannama la yuqda alayhim fa yamutu ba a hukumta mutuwa balle su mutu ba magana mutuwa wala kafu min azabiha ba a kuma ko sauƙaƙe azabar ba a yi ba a rage ta kun ba magana afuwa haka za a yi tai Allah kiyaye ya ce wa ya tila mutu min kullum makan mutuwa tana zama ta kowane wuri kenan wuye da yake ta zaɓar take sha ta kai mutu inda ana mutuwa ala ta mahu bi mai amma ba mutuwa ba zai amma mutuwa ya kai a mutu amma kuma bai mutuwa wa min wara'iyya azabun ghaliz kuma wannan a- nau'in azaba ne za a kare wannan azaba ta ruwa ta ruwan zahiri wannan ruwan sadid kuma akwai wata azaba mai tsanani bayan wannan Allah ta gaba مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كالذين اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد na'am nan kuma Allah subhanahu wataala ya buga mana misali aikin banza da kawure ke aikin su aikin banza ne matuƙa ba imani da abin da suka yi sun ciyar sun ba ku dawa sun ba ku hatsi sun ba ku ruwa sun ba ku wani kuma ba ku imani aiki ne na samun lada inda da imani sun sharaɗin samun sakamako imani to babu yana ke baga maka misali duk irin aikin da kahuri ne ya ce matsalin da zina kafaru da rabbi misalin waɗanda suka kafirce ma ubangiji a amalin misalin ayyukansu karamadin shadda ta biyu fi yomin asif misalin shi zagani asara ya ce kamar toka ce aka zo aka hudo ta a hili kuma a rana a wunin da yake da guguwa guguwa ta taso ka zo ka zuba toka a waje akwai abin da saura to haka aikin su yake ya ce la yaqdiru na mimma kasabu ala shay duk abin da kai ba sa iya samun sakamakon aiki shi ta zaka cewa wa qadimna ila ma amilu min وقدمنا إلى amalin ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin duk irin abin da suka aikata na aiki Allah zai tattara duk aikin suka yi ce faja'alnahu haba'an mansura mai haba an ka ce ma iska ko ƙura haba wanda misali ƙura ce wadda ido bai ganin ta a wani hali zai misali kana aiki ɗan akwai rana tana shigowa Allah gani abubuwa suke yawo wuri wuri suna yawo wasu abubuwa wani inda babu wani rana ta shigo baka nusu wani nau'in iska ce abin ƙura ce ido bai ganin ta nan ke ma'ana Allah zai sheke aikin wannan ƙura ce abin shekewa haba an mansura kenan ƙura abin shekewa haka Allah zai mai da aikin dukkan ku da duk wanda yake aiki ba dan Allah ba cikin wata ruwa tabbatatta misali kace masahabai kace masahabai kace masahabai inni la a'lamu rijalan min ummati ya'tuna yawm al-qiyamati bi a'malin amsal al-jibal ittihamat bid'a fayaj'aluha Allah haba'an mansura qala sabar ya rasul Allah sifuhum lana jallihum lana alla nakuna minhum yace innahum minkum ويأخذ بخدك منكم كشده من التروان أنا لك كما صحابي ناسا أتكين الأمة تا الأمة تا وسزا سزون القيامة يتي دعيوكا كمتا أمثال الجبال تتمت بدا أيكي نما سيوا كمنا الخيري أيكي قريني إذا مثال دول تهامة كما يمكن جدا wanda sai yankin yankin wajen saudiya daga maka zaka da hadisin zaka maka wani duwatsun wani misalin irin wannan maimain duwatsun za su zo zo da imtihama za su zo da aiki mai yawa amma fa yaj'aluha Allahu haba'an mansura sai Allah ya mai da wannan aiki nasu kura abin shekewa sai maka sabai suka tsorata ya rasulullah jallis mulada ya su la kamar da bayaninsu Allah da kudu minum ka aje muna cikin layinsu ya ce innahu minkum cikinku suke haka zuwa ga kyamun layin ta walakin nahun iza khalo bi marim lan tafuha ya ce matsalarsu cikin jama'a na kwarai ne tare suka da mutanen kwarai amma daga sun yi kwana inda ba kwana ba mutanen kwarai duk wata ɓarnar su za yi cikin jama'a na kware ne suna ɗari saman ɗari daga ya kwana bida a san kusa ɗari cikin ɗari ko shirka da ke za a yi amma cikin ba a mata Allah ba a mata Allah masha Allah shi ma shi ne nan ma'ana duk mutumin da yake na kware a cikin mutane wanda in ya kwana inda ba a ganin shi mugun mutum ne haka yi a banza ke na ba imani Allah ke ya ce misalin wani shi ne misalin ka aikin kahurai ya ce aikin su karama da nishtar da tafi tsaye kamar ƙura toka ce da a cikin tsananin iska kuma fi yawmin asif a ranar da yake da guguwa iska ta kada da kadawa da ƙarfi an san dai ba ya ce la ya ƙajiru na mimma kasabu ala shai ba su ikon amfana da duk irin abin da suka aikata mana ba sa samun sakamakon shi wani shi ne sakamakon aikin kafurai ya ce zalika huwa dalalul ba'i wannan shi ne kai mabata wanda ya nesa da gaskiya ka rayu a duniya kai ta wahala ko wuki ba bala da ba fatan da yawan Allah ke Allah ce gaba
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز التي ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق نعم ما ابن كثير نتاع ولا آية Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana da cikakken ikon kudurai cewa baka san ba ce baka gani cewa Allah shine khalaqa samawati wal ardi bil haqq shine mahalicin samai da kasai kuma ya wannan halittun dan gaskiya dan manuwa bai da haka kurin kara zai ba wata manuwa yayi su akan wata manuwa kuma ku sani ku gurin mutane ake kira ku gyara kuna taurin kai in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid idan Allah ya so ba komai bane ba a wajen shi duka duniya gaba da sai hallaka ku gaba daya ya zo da halitta sabuwa wani wanda ke cewa awalam yara da insanu anna halakanahu
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
Allah ce awalam yara da insan shi wai jinsi na mutum da yake da rigima shi bai san ba da cewa anna halakanahu min nutfati fa idza huwa khasimun mubin kai wanda mai rigima Allah ce daga dugun daga daga ruwan mani Allah ya ce muka halice ka amma wai wanda aka halitta daga ruwan mani eh wai shi ne yanzu uba dodo uba da kima da kai wani mutane kaza rigima kullun jayayyar doka Allah kai an wahai ka da mutum ko a baka a na'ura ko a wuta ka kai mutum an a cikin cikin wuce ya da wata uku ko wata hudu inda dai ya ko zuwa ba shi nan Allah ya baka ya baka tausayi an ka jibi mutum a wannan siffa a gwada ma shi ka ce wannan shi zai zo duniya ya rika rigima an mana kaza ko mai yarda ba yanci haba ya ce aulam yaran insan an na halakna min mutum fa za wa kasan mubin shi mutum bai ganin cewa mu muka halice shi daga dukkan mani wa amma wani yana halin shi ne a yau mai rigima kuma rigima a hili wanda raba lana matsalan wanda sai harka wa haike buga mu Allah misali almuni da izam waje da mimu wa ya za a ce bayan an mutu a tashi kuna cewa bayan ya za a mutu a zama kasa a tashi wai waye zai wannan abu Allah ce kullu ga ya mishi mai wannan tambaya yuhi allazi aw ansha'a awal awal mara ga ya mishi da yake tambaya ya za a yi a tare mutum bayan ya mutu ya zama kasa ga ya mishi wanda ya yi tutun farkon gani shi ne zai sa yake halittar da kuma ce wa hu bi kulli khalqin alim Allah ba kai ba banza mutum ko wata halitta Allah ya yi cikakken masaniya kan dukkan halittun shi kai ta kanka ina da lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته